أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا شكورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا
نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwar mu a markazin ahli sunna da jama'a wanda ke yin karkata a birnin da makarantar jamhuriyar Nijar yau muna layi ishirin ga wata na ramadan hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da biyu ga watan biyar shekara dubu biyu da ishirin da daya a jiya mun kawo karshen tafsirin surat fatar insha Allah yau za mu tashi surat yasin bizinillah kayan nan tambaya biyu da na game da ita cewa ta farko mutum ne tsohon su ne ba shi da lafiya tun bara bai samu dama yau azumin ramadan ba kuma bai warke bai na jiya kuma bana wara babu lahiya karshe dai allah mai cikawa a cikin wannan nan tambayar da yake yaya maganar azumi na bara da na bana To azumin bara da na bana bai haushi ba ma balle a yi maganar ramuwa wanda ba shi da lafiya bai warke ba har yanzu azumi bai zo ba inda ya warke ne bai yi bayan sakaki ake magana shi ma tsakanin malamai azumin da za a rama na nazar ne kowa na ramadan to shi dole bai su wanda rikicin azumi bai hau ba ko na bara ko na barbawa da hushi kuma mai addu'a Allah shi kai shiga fata mishi ba sai ta biyu shi daya ya ce iya da istoma kamar suke cewa cuta da ta dimbi ta asan da ta isar cewa ya kasa azumi da takaice ya fara amma ce ya yi shirin to yanzu kuma ya fara shi ya yi shirin kuma ya kasa ya zai ciyarwa zai a ba ciyarwa tun da za ka iya yi yanzu ba ka da lafiya ne sai ka ajiye in ka wanke karama a hankali tun da kana yi wanda ya ishirin ya ce bai ya na yi shirin daga ayyuka abin da girgin cuta kuma ta girgin cuta ba duka cuta ba ce ba ake cewa a cewa ba wadda ta gagarar da san bai yiwuwa to amma kai da kana iya haka ya fi shirin wani matsala yin mahayan dagi kuma aka yi da kai yanzu gudun ba ka lahiya aiki ba mu lahi ka aiki da maka lahiya daga baya a hankali karama shi kai nan barka sai sura mutum sura kafara sura ya suke yanwa suratu yasin sura ce daga cikin surorin alkurari masu magana kan tabbatar da manzanci da lamarin tashin kiyama tabbacin tashin kiyama da dai kudurori na allah wajen halittar samai da kasai da dai yawoyi ne gudun sura ce idan sauran surori maiwa mu a nan mun sani da an ce yasu abin da yake zawa kanka wani shari don al'ada ce ma zan maka yasin kuma yasin akwai wata mai sarƙa akwai wata zafin tsaya akwai wace ce da sun ji ma'aji ma da wasu kun iri iri ce zai iya ce zai ma yasin iri kaza wai amma amma a haukata ka ko a kashe ka ko dundun nukun aiki da yasin ake yan wa wannan duka lalaci ne na malaman musulmi wasu malamai suka lalace suke sihiri ko ce daba-daba da alkur'ani da barin hanya yasin sura ce mai albarka daga cikin surorin alkur'ani sura ce mai zaman kanta daga cikin surorin alkur'ani wanda ba ta da alaka duk wannan abin da kuke ji kwata-kwata ba shi da alaka da aji abin kuma bayan wannan wannan surkulle na surkulle sai su kun bangaren masu bangaren fadala da romu ba 'yan shari ba su masu shigo ta aka kirkiri falala da yawa a kan yasu misali zakanta ko misali bangare na magana yasun kowa an ta ce qur'ani ce da wata ruwaya cewa inna li kulli shay'in qalban wa qalbul qur'ani yasin kuma kara yasin ka tabbata wannan bi qira'ati ya qira'atul qur'ani ashra ma'a zuwa dai wai komai iya da zuciya shi zuciyar qur'ani yasin ce wanda ya karanta yasin za a rubuta mai ladar kamar kanta ƙur'ani su goma kuma wannan cikin abin da ke ruwa da yake cin taƙiƙa yake cewa hadisin mutu'un batin akhrajatun ne hadisi ne na ƙarya na banza mai da asali ce da turbin turmuzi ya kawo shi ya ce abu hatim cikin ilal rashi ya kawo na kwara ya ce hadisin batin da asalin hadisi ne bai da tushe ba da jina banza bai da asali haka albani cikin dafin shi da ifin shi da yi ya ce madu'i ne din da hadisun kariya ne fata-fata ma ba ma da ifin kun gani sai na biyu shi ma abin da ya shahara kan cewa ƙararwa da mata kun yasi ma'ana kwantawa matattun ku yasi wani yasin tana sauƙi ka zaka zaka ga matattu shi ma da tashi ba ta yi ce wannan ruwaya حافظ بن حجر تلخيص عبيد كيتشوى أعلى بن خبان بالطراب وبالوقت بجهاز أهل أتكشي لي أقاوي أتسعي للطراب باش يدك الدنزمة كما حديثي من إمام القدر حديثي ضعيف بيع أسمى يرى مقلق إسناد كش kuma san mu ce a wannan magana kwata-kwata ba wani ruwaya da cikin ganta akan maganar karanta matattiya su kwata-kwata duk mu gina magana karanta matattiya su ba ta yawan da yin ganta sai yake cewa kurtu shi ta yake yake cewa hada imamu da ilmi fi asari wa ba da asari tarku ilmi ya qulu la yasfi bab yace wannan mai cewa babu ruwaya kwata-kwata imam tarku din ka ko wane ne malamin masu binciko rushe lafiya da cikin ne yake ce wannan ruwa ya kwata-kwata ba ta da tushe ya ce wannan magana kinan ruwa ya ba ta ma da madogara kama kamshin malakanta sai yake cewa yake cewa wa ala'azali la ta a tafi da fadar hasin jikin da haka ta haka karkasa a kanta karkasa wata aƙidar akwai wata fadala ta musamman ta yasa fadalan ala'an da ta gida an na hafazu suwar alƙur'ani balle ma ta sa kan ayya sun tana daga cikin ai manyan surorin alƙur'ani jabal hiya suratu hiya suratu til ayya sura ukra alƙur'ani eh take duk sauran surori bal ita suratai da bakara wa fatiha afdal minha ita eh take dukkan surori in ma yi ko ne ita da bakara da fatiha sun yi magalaci ita wa kazalik لا تتخذها هي أو أي سورة أخرى كتميمة أو حرز يعلق على الصدور والجدران للحفظ فمن بين هذا kaka yarda ka ɗauki yasin ko wata sura ta alƙur'ani la ya abin ratayawa ko a ƙirjinka ko a katanga wajen kiyaye gida ita fa ina hada la yajuzu wannan baya halitta kwata kwata da ƙaunar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man alaka tabiru bil ashar ta ta dole ta la ya shirka nan kuma shiga bayani la yatimu jeci nan da ya kace babu wani magana ya sani kuma dan haka akwai magana kuma cewa annabi cikin suna na ba ko ya sani yan wa cewa annabi sura suna shi akwai ta ko ya sani wannan magana ta dangana manzon Allah sunan ta ko ya sani babu ruwaya hadisi ko mai rauni idrajin malamai wasu malamai suka soko wannan sunaye cikin sunan shi ma babu hadisi ko da'ifi wanda ya kasuwa masu Allah ya sun ko taha amma shahara hada suna a cikin ganin wancan abin da ba nufi karanta ba amma bangaren ruwa da hadisi an su ce ko mai rauni illa ya daraje wasu malamai suka su ko magana cikin bayanansu sai ya ka ɗauka suna annabi ne taha ko yasu ɗan wa almuhim kurin yasun duk abin da kake ji na yasun ana da yasun duk su kulle ne lalacewa malamai ce a yi wani ɓannan babu sura ɗaya ta alƙur'ani da aka kawo da a shan nida wannan ya sa a cikinmu aka samu wasu hatta da kiristoci suna aibanta musulmi da wani magana suna wasu maksa musulmi masu rauni don akwai wani wanda yake da musulmi da musulmi ne zama kirista daga baya kuma zai ya musulunta ya ce cikin abin da ake gaya masu atoci cewa kun ga ku ƙur'anin ku addinin ku a kashe a haukata suna ishara da yasin ku kashe ku haukata mu kuma addinin mu ne salama salama su ya salama ba san kashe ba kuma hukumacin gashi nan da yasin ana yi wa ce ga musu kaga wannan suna musulmi masu rauni suna musu na shuba alhali ya ce wannan mas'ala ba ta da alaƙa da addini yadda malaman banu isra'il suka lalace suke tattar sihiri kamar da Allah yake kore wa wannan sihiri ga annabin shi wa ma gafara Sulaiman walakin shayatin kafaru yu'allimuna nas-sihr ba damun suleiman da sihiri ko laƙayin suke cewa allah ce shaidanin malumai ne shi shaidana shaidanin malumai ne suka lalace suke karantar da su ka wuce a yan uwa wannan shawa kama lahiya da wannan abu kuma masu yi a masa nasiha don shirka ce da allah kafirci ya su sura ce zamu insha allah muhimmancin wannan sura na alƙur'ani bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم نعم كجي فرقون ياسين wani ɗaya ne da irin sauran harkofin alkur'ani amin sa'ad da ƙaf su ma wani kudin da ya bisi haƙiƙanin tafsirinsu kurin allah subhanahu wa ta'ala ya bar ba kan shi wata kama daban-daban kan wani harfi Allah dai ce wal qur'anil hakim Allah yana rantsuwa da kanshi kuma da littafin shi mai girma yace wal qur'anil hakim da littafi mana al qur'ani wanda yake mana al mukam wanda yake tsararre wanda wata banna kuskure bai zawa gaba ko baya littafi ne gyararre tsararre qur'ani Allah rantsuwa yi da alkur'ani da kanshi me ya jawabin rantsuwa ya ce inna kalaminal musali dana Allah yana wani magana ga iya raddi ga wata lasta musalan ya muhammadu lasta kai ba manzon Allah bane ba ba gaskiya bane ba shine Allah ya yi rantsuwa kuma da alkur'ani ya ce inna kalaminal musali lalle kai muhammad salama kana daga cikin manzanni innaka lamin musali to kalmomi ne na karfo magana innaka galam innaka lamin musali lalle kana daga cikin manzannin Allah magana kenan dan mutan kai ta kai ta ce bis tabbas kai manzo na Allah kuma ala siratul mustaqim kana kan hanya mai tsaka ta kwarai hanya abin ne suna cewa musulmi sabi annabi sabi ya bar hanya ya rasu a ala siratul mustaqim iyaka hanya mai ƙaƙa da kan hanya da shi kuma wannan ƙuranin da suke magana kan shi tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqa alqawlu ala أكثرهم فهم لا يؤمنون نعم تنزيل العزيز الرحيم shi wannan littafin alkur'ani sarkakke ne na mabuwayi Allah kenan ar-rahim mai jin kai shi ya sarkar da wannan alkur'ani manuwar sarkar da shi litunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun dan kai galgadi ga mutanen da ba a ma ba uwayensu ma'ana a can da kahin kai ba wanda ya zo ma'ana ya ma uwayensu ba ba manzo a cikinsu fahim gafilun kuma su suna cikin rudu suna cikin rafkana Allah ya kawo ka da wahayi da littafi daga wajen shi amma al'amarin Allah ce laqad haqqa al-qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun ba manzo Allah ya kada manzo amma Allah ya tabbatar da kalmar azaba ba na tabbatar ba shirya da yawa kalmar azaba ta tabbata kan mafi yawa daga cikinsu saboda musibar imani da alkur'ani da manzan shi yasa Allah kan kamar da azaba ya ce gaba إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ومن وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون نعم إنا جعلنا على إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا na Allah ya siffanta mana irin halin da suke ciki na rashin dokan wa'azi ya ka siffanta Allah ce mun sanya wa wuyansu ukumi sarƙa da ake sawa a wuya a gama da hannu a ɗarmi ya ce fahim ilal azqan wannan sarƙa da aka gama da hannu ta kai tun daga farkon wuya har ƙarshe nan siffa ce ta mutumin da ya ce ko muku mahun biya muku mahun mana kai a sama kai a dage na alama ce mutumin da bai cikin nutsuwa haka suke baƙe baƙe kenan mutane suna cikin rudu babu nutsuwa da rasu ya ce wani gama halinsu ne da gidan wani halin bai dukkan wa'azi bai cikin nutsuwa waja'alna min bayni aydihim saddan ومن خلفهم مسدد فخشيناهم فهم لا يبصرون Allah ya sa musu kenan kariya ta wa astuwani yace musanya gaba da bayan su an tushe an tsare duk wata hanya ta fahimta an yi a ta mun lullube ganin ba sa gani ba sa ganin gaskiya su gane wannan wasu kala ce ta mutane allah ma wani hukunci su da yawa hikimar allah ko hukumar allah ga wasu mutane duk mutumin da ya gano gaskiya da gaggan ya shiga adawa da ta to allah ya nuna wani hukunci tun daga duniya mai hukuma sai ya rihe basirar bai gani bai ji gani shi kenan zai zo shi na dawo da ko to Allah ya ba kwantar kowa ta zo gaba ba gani ko shi kenan yace wa sawa'un alaihim wa sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunzir man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib فبشره بمغفرة وأجر كريم
yace wa sawa'un alaihim wannan mutane duk daya ma'ana kakka ba kanka wahala a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun wannan dai waɗannan mutane duk daya ko kai wa'azi ko ka bari su da waɗannan ba su imani ce innama tunziru man ittaba dhikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib ai kai da ma wanda kake ma galgadi ya wa'aztu wanda ya mana wanda ya da alqur'ani shine ke yarda da wa'azin alqur'ani wa khashiya ar-rahman bil ghaib yaji tsoron Allah bil ghaib nan tsoron Allah maka ganshi ba ko ku tsoron Allah ko kai ɗaya ne cikin wani wuri kana tsoron Allah duk wannan ne ya da sharaɗin imani ta makware ya ji tsoron Allah bilghaib to wanda ya yi ibo alƙur'ani ya ji tsoron Allah bilghaib fa bashiru bi maghfiratin wa ajrin karim shi wannan ka bashi albishir na samun gafara ta musamman daga Allah da lada mai girma shi ne gidan aljanna
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
التي إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم mu ne Allah ya magana ta girma ta izza mu ne muke raya matattu kuma wanda ka shigo maƙaddamu muna rubuta abin suka suka aikata su a rayuwarsu wa a tarafu da abin da suka bari bayansu nan kenan Allah na rubuta mu bayi aiki da wanda kada da ya gabata a cikin rayuwarka da abin da ka bari a baya nan duk abin da ka shuka na alkhairi na sharri a bayanka aka ci gaba da gudanar da wannan sharri ko alkhairi iya cikin sakamakon aiki Allah ya saka mutum abin da ya bari a bayan shi wannan shi yake bayani jiya na kan mas'ala da ake magana mutum in ya mutu ya bar dukiya ya shi banna ana rubuta mishi a'a sai in shi ya kafa dan akan wannan banna kuma gidan sakarci ne buɗe wani saban Allah ko sai mai kayan saban Allah ko ya koya mai saban Allah wannan shi ne zai samu duk abin da ya aikata na wannan fannin amma shi ne da kudin da aka bai na gado maimakon ya ƙara da Allah ya bi gode ma Allah sai ya ɗauka yake saban Allah su ba a lura ma bashi da wani zini amma aikin alheri da ubayi da wanda ya kawo bayan shi na banza banza iya nan a cikin mizanin shi shine wa asaran wani maza sun zai ke magana cewa duk wanda ba ya ce man sallar islam sunnatan hasana كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجوره شيء ومن سن في الإسلام سنة حسيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزاره شيء رواه مسلم cewa nan sallallahu alaihi duk wanda ya sunnarsa wani abu a musulunci sunna kikkiawa iya da ladan wannan sunna da ya kawa da wanda ya aiki da wannan sunna a bayan shi ba tare ba da an rage wani abu a cikin ladan ladan su amma duk wanda ya aiki iya da tamashu a ciki haka wanda ya sunna da kuma sunna mamuna shi ma iya da kamashinta da kamashin duk wanda ya aiki irin nashi hatta shi kiyama ba ta da arigin laifin ba to wannan hadisi ne suke ɗauka ce- cewa kenan akwai sunna hasana kenan akwai akwai sayya kenan kenan sai su kawo magana bid'a hasana shi annabi cewa man sanna sunnatan hasana duk asalin magana ya biyo baya na akan wani aikin alkhairi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kira ayi wani aiki na alkhairi kuma wani cikin musulmi ba wanda ya gano da fara wannan aikin tashin da ya mai karamin ƙarfi ne ya tashi ya ɗauko ɗan kaɗan ya fara ajiyewa bayan shi aka biyo baya da irin wannan aikin alkhairi a kan shi ne aka annabi ya zo da magana kenan ba ana ne ba ɗan wawa ki sunna ba wani sunna wani malami sunna tashi ba ana ne ba sunna ba ta ƙirƙira wani addini wannan wani aikin ana magana aikin alkhairi da ka aikata ka ka wani alherin ka samu kanka kan hanya wannan to duk wanda yana alkhairin ka mace shi kana ka mace shi ko wane ne har ta jin kiyama ko ka mutu ba da ni wani ba ka zo kai ka zo kai wai wai wai kai na ko wai bid'a hasana shi ba sunna kai wannan bid'a ya wannan sunna hasana ai wannan wai bid'a hasana an bai ma da alaka ka cikin magana shi ne wani ya karantar da mu kurin duk abin da mutum yayi na alkhairi a rayuwar shi da wanda ya bari a bayan shi kusan mai aka ce aka sadaqatul jariya ai shine abin da ka bari bayan ka ai wani ɗana gari ya ma addu'a ka bar wani zagi na makaranta ko masallaci wani abu dai na alkhairi za wani alkhairi zai gudana a bayan ka iya daga cikin sadaqatul jariya mai jariya abin da yake gudana mai tsayawa shi sadaqatul jariya kullum abin tafiya yake kana lahira amma lahira ya kai maka kamar kana duniya da kana alkhairi kenan Allah ya tabbatar da rubuta abinda ku gabatar da abinda ku bari bayan ku ya ta kullu ku kullu shay'in ay sana wa fi imamu bi Allah ce kuma koma menene Allah ce mun diddige mun rubuta shi a cikin launin mafu shi ne tayi bayan ku ci gaba واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون نعم نعم الله سبحانه وتعالى يا من زش أمرني cewa wadda da lahum masala ka buga wa mutanenka wani misali na misali ne na wata al'umma ko wata alƙarya da aka aika wa manzannin Allah wanda wannan ba manzo guda bai je ka ba su labarin irin abin da ya wakana nan akwai darasi na muhimma na aikin manzannin Allah wanda ta zaɓa Allah kuma da za mu ji darasi na taimakawa manzannin Allah ko taimakawa da'awa ta Allah taimaka mu kira zuwa ga Allah ko ba kai bane mai kira yace waɗannan mutane da aka ce ka buga musu misali ce misalin ashabal qarya mutanen wannan gari alqarya idza ahlul mursalun lokacin da manzanni suka je musu nan malamata shi na kawo an taƙiya ce ina ne dai wani gari ne daga cikin garuruwa almata sinna suna ware mashi yawancin alƙaƙiya ƙasa ta yaramta yau cikin falastin ne ke na falastin na banu isra'il da zamu ci wannan alawa alam da garin ma mai da muhimmin nan ba garin ba ake ba aikin ake darasin da yake ciki gurin wannan wasu na ambato ma sunan manzannin na cewa a wasu sunayensu wani shamu'ul yohana buddhist wannan dai magana iri ne shi dai gaskiya duk wannan da sunayen da garin babu nasi sahihi sahihi almuhimmi ba garin ba ne aikin ne saƙon Allah zuwa gaba wannan gari Allah ya aiko da manzanni a garin kuma cewa za mu ga wannan manzannin cikin tarihi suna ce ai manzanni isa ne ya aike su wani isa ke aikawa zuwa zuwa yin da'awa amma shi ma ibn kasir ke cewa ayar da take gaba za mu ga bayani wanda yake ture cewa manzanni isa ne kurin manzanni ne kamar sauran manzanni yadda Allah ya ambata a Qur'ani bai ce manzan wani ba yace lokacin da manzanni suka je ma wannan gari ko mutanen wannan gari Allah ya ce iz arsalna ilayhim ithnayn fakadzabuhuma fa'azzabna bisalith wannan gari Allah ya ce mun aika mai da manzo biyu biyu lokaci guda amma fakazzabu goma suka ƙaryatar da manzan dukkan su yarda ba aka ce ƙaryatar Allah ce fa'azzazna da sani muka ƙara ƙarfin gwiwar biyun da na ukunsu aka aiko manzo na guda a gari guda ne kai kai ina garin maka na ɗan laki kai zaka damu manzanni da aka ta wani azaba guda gari guda a nan uku aka aiko su shiga ƙaryatar ko ta ga ɗaya ba ya ce faƙalu inna ilaikun mursalu wani manzannin sun gaya wa mutane wannan garin cewa mu dai tabbas manzanni ne zuwa gare inna ilaikun mursalu ƙalu ma'antum illa bashar misaluna wannan shi ke kwatanta mutum suke cewa sai suka ji tuɗe mu sai suka ce musu ku kenan ma'ana da suke kuma manzanni ne sai suka ce ai ku ba komi ba ne ba mutane ne kamar mu shi suka ce inda ɗan aike isa ne sun kama maki mutane a su zama a ce allah ya aiko da mutum abu a sallahu ba shanar rasula shi suke mamaki su mamaki ne a ce allah ya aiko shi suke mamaki allah ya aiko da manzo amma na ce wani ya aiko su ba mamaki ke wani ya fi tabbatar ma cewa kenan manzanni ne suka ce daga Allah manzanni daga Allah ne sai mutane suka ce musu ka ma antum illa basharun misluna ku mutane ne kamar mu wannan sunnar mutane haka suke halin su yace wa ma anzala rahmanu shi suka ce ai babu wani abu da Allah ya saba kokari ya muji qura babu wani ake da Allah mana daga sama in antum illa takadibun suka ce manzanin kuran ku kuran kuran kai ya kuran kuran kai ya ya ce kun kuke ma Allah kaga akwai sirrin da Allah musulmin karin Allah abin suke suke musu Allah bai aiko da kowa ba ba ba su musu Allah a Allah bai aiko kowa ba sai kun abin su kusa shiga nan su ko wannan haka suka ce ma wannan manzanni mai manzannin suka ce qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun sai su suka mai da amsa su manzannin cewa eh an kun ce mu ba ƙarya miki ai ubangijin Allah ya san cewa manzanni ne zuwa gare kuma ta rage gare ku wa ma alaina illa al-balagh wa ma alaina illa al-balagh al-mubin
mu suka ce rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun lalle ubangijin mu ya san cewa mu manzanni ne zuwa gare ku kuma gana muka yi kuce ƙarya ce wannan kuma ma alaina inda albalagul mubin mu da ma ba wani abu da ya hau kanmu da yake kanmu illa isarwa cikakkar gamsassa ga mutane idan muka isar ta rage gaje ku kuta da ba ta rage mishi rijiya ko shi da ka ko shi da kama
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون نعم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم yanzu kuma kenan wa'azi dai an ci aiki ana cikin rigima ana gwagwarmaya tsakanin manzanni da 'yan garin wannan musulun imani yanzu kuma ya ta sabuwa ka tare mugun ka tare allah ya garbi wannan gari da rashin ruwa ruwa ya tsaya ba abinci ba albarka karam sai aka dangana wa'annan manzannin zawwasu ne qalu inna tatayyarna a mu muna canji da ku mana dalilin zauwan ku ne wannan sabon wannan da awata ku ta karshe ruwa war kuma da barazana da illam tantahu lanarjumannakum in har wala ku hasa ba za mu jido za mu kashe ku wala masannakum minna azabun alim kuma azaba mai tsanani da tare da ku wannan sunnar Allah ce a cikin duniya wannan abin idan ka karanta shi ga yanda aka wa manzanni sun yi kira zuwa ga Allah ko amma wai aka ce su suka kawo rushin ruwa don abin da ya wakana a da makaranta ta rubutu farkon tashin sunna wa'azin sunna ya fara tashi su miyagun malamai masu adawa da sunna sun fahimci kiran inda za shi an aka gano za ta rasa abin da suka saba da farar mutane cuwa-cuwa addini za ta ƙare shi da addini zai ƙare suka ga wannan barazana ya karam aka zo aka aliyar ta duk malaman wanda suke adawa da suna manya da ake ci a gari maza a sa bariyar a kare wannan kira daga cikin abin da suka yi akwai wannan an zo ana neman malamai sai addu'a babu ruwa sai suka dole su cikin jajensu abin suke nema a biyan su kata to mu ga abin da yake hana ruwa ana kallo wai a kawo sallah in zara bakin tasha daga nan ana neman dogara wai wai sallar wannan da ake ita kan rashin ruwa da haka in ana so a a zama ruwa sai an hana wannan sallah haka aka suka gaya wa hukuma a wancan zamani ga abin da suke nema kuma hukuma ta ɗauki mataki ya ga magana a rediyo a rediyo cewa wannan sallah da ake a bakin tasha daga yau ba ƙarin rita malamai sun ce za a fasa ta kuma sun ce ko da jiwa ko da jiwa ko da jiwa da ba jiwa ba za su je jihin ba a yi haka a rediyo kasan ba fitanar ɗan rediyo ɗan jarida sun je sun ɗauko maganar shugaban ga abin da ya ce ko da shi wata a sallah ya suka he kiraye ɗan bbc ya sa magana sa magana sa mutum magana ya sa magana kana ji abin da shugaba ce kaji ni kuma ne raddi a sama na ce a game hasawa aka yada wannan abu a bbc haɓa fafafafa za a yi bala'i da magana za a yi rikafin ya zada aka yada masu a bbc aka sa a jamus za a jijjihe mu in muka yi sallah ta a ta juma'a da turuwa jiye ka turbandus turuwa jiye ka turbandus aka ce in muka yi juma'a za a jijjihe mu kulotun na mai kasar suka ce kamari sai an yi gudu sai an yi kai da a takace dai allah ka haɓu da aka yi ta bugu aka yi ta gurmuzu aka ta gurmuzu a wuri guda wasu yan wasu ɗauko kibiya da mashi da garkuwaye sun tara sun zo sun sarki a mota wani ɗin da gani je gawa ba mutum aka zo a kama a kama kai da aka ta wuri guda ana bala'i ana shirye-shirye abin da gobe to wanda shi ne alƙawarin da aka yi a cikin ƙasar kuma ta ce dogon wacce ta muke zanzu abin da aka yi ya wuce da suka ce Allah kare mu kenan haka aka yi alƙawarin za a hana mu ko da jiwa Allah ne abin da aka yi Allah kan dara ne ba a samu cimma buri ba Allah kwanta da wata fitina ka je hannun da shi a yanzu wannan abu ne mai karanta ne karanta ne shi da tarda gani ne ga wanda aka yi kenan wannan haka suka musu wannan barazana cewa ɗan wadan Allah ɗan wa mai ka magana wani amma da ce ba ruwa ta Allah duk shiga ta ake ga gidan giya ga ruwa da suka shiga da shiga ta ake wa ba haka ruwa ba yayi wani kuma a zuwa Qur'ani sunna ba kace Qur'ani sunna ba mu kawo nan sabo namu ba kurin ayi Qur'ani sunna ba wai ko muka da muka haka haka muka da ayi ruwa da muka da kiyaye to wannan su ma haka aka wasu na barazana suka ce inna tatayyarna bikum mun yi canji da zawo wannan wa'azi na ku da in lam tantahu in ba ku hasa ba na narjumannakum za mu cince ku wala masannakum minna azabun alim azaba min illata muku da gare mu qalu sa'irukum ma'a sai suna manzon duka ce musu a ai wannan canjin ku tare ne da ku laifin ku da zamu da Allah eh a in zukirtum kurin daga amurka gargadi shi ne ya haka ruwa kurin daga wa'azi a in zukirtum Na'am.
tabbal an tunƙaunin musulmi Na'am.
kuna kuje mutanen banza ne na fita wuta Na'am.
abin kwan shi hankali ci gaba da lamu وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين Na'am.
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون na'am an wannan iya karantar da mu da cewa taimaka ma gaskiya taimaka ma da'awa zuwa ga Allah ko ba kai bane mai yi ba kana da kamar su a ciki da ake Allah ake kowa ne wannan bawan Allah wannan bawan Allah ne ya imani wannan manzannin su zo ya imani shi a garin bawan da imani amma shi ya imani na malaman tarihi na kawowa sun mai addu'a ne ya ga ya samu lafiya ko da dalilai da ya shi ya imani a cikin ya imani yanzu ya yi shi mutanen garin shi sun kawo shi sun mutu da ce abin da ya gaskiya ne kuma shi ɗan garin ne iya shi mutanen garin amma shi ya riga ya gaskiya yanzu manzanni na yi mai tsaya ba shi ya ce tana shi iman ya tsaya ce haka shi haka mutu a zaka mutu a yau da yawa kun shirya musulunta iya sallar shi ya ba ruwan shi da haka addini ko daya ba ruwan shi addini ya ci gaba ya zai ba ruwan shi kun sallar shi yake wannan kuma matsala kan imanin akwai matsala eh, kira zuwa a da'awar Allah ta Allah ce ba ta ba da mace ta kowa ce ba a wace da malami ko a na kowa ne ta ake Allah ne ba ake wani malami ba wannan bawan Allah yanzu ya ji labari a can garin su ana rigima da wannan manzannin Allah shi kuma ya gane gaskiya shi ne Allah ce waja'a min asal madinati rajulun yas'a sai ga wannan wani namiji daga can karshen gari ya zo da gudu gudu ya gaugawa Na'am.
ya kama maganin Allah qala ya qawmi tabi'ul mursalin ya zo ta jama'a ta ya mutu ta ya qawmi ya mutu daga dabbina yan wana ittabi'ul mursalin ku bi manzanin Allah Na'am.
ku bi manzanin Allah kira ku bi manzani ittabi'ul mursalin kace musu abin da ka gano dawar abin ba ba wanda mun tuwa tuwa ne neman sa aljihun su yace ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum mutadun Na'am.
ku bi wanda ba ta tambayar ku lada Na'am.
e ba ta ba ku biyan ko biye kurin neman su ki shirye da ku Na'am.
yan wani jirgin ake ayo su me suke ba na gargajiya Gaskiya.
suna kare abincin su Na'am.
suna kare sadaka in mutuwa aka yi sun ci mutuwa aka maka an ci haka Allah da take a cikin mutuwa a wurin sallah a- a ba mai sallah fiya kaza da jika kaza ba kare ba a zo ɗan ɗan rike gawa ya an mutu an raba musu musu barka ba sai kalin boy shiga ba da a kare kwana uku na cikin jeje a dawo ana jira sahi sai ka ga kudin kayanka ka kawo kudin sadaka ba ka ba amma shari'a a ce ba kashe kaza kana nan ka ta ka tara sati a dawo ka ta ba arba'in su dawo shekara su dawo ana nan ka mata ka ta aihu a zo a zo ma uku a zo ma sati duk haka ake rayuwa shi addini kun yawa mutane shi ake cikin rayuwa kenan Allah haka ake cikin rayuwa ko ta kowane bangare ko na ne hajiya kurin a kuɗi da kancin hajiya wani ka ne kuɗi a wurin ko mi kuɗi kurin kasuwa shi ne suke hawa ma ka a gani to yawa ku zuba kira arsuna kira arsuna wanne arsuna su su san kuɗin ba mu ya damuwa biyan mu a yi a tara kuna ba mu amma ake kiran ku zo kurin ku ba Allah da manzon shi kuɗin shi ne kurin manufa kurin abu Allah da manzon shi abu kitabu wa sunna alafan musallin sali babu namu ba kofi fara za ka zo kuskure to wannan shi ne su to shi ne jami'in hankali su gano abin ba ku bi waɗannan wanda ba sa tambaye ku ko biye hun mutadun suna shirye da mutane ne zuwa ga hanyar Allah haka ta mutane shi nan kamar cewa za su to kai ma wani ka gane kai ma ka bi kenan ko shi ne ka cewa ma ne la abu ما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لمن لفي ضلال مبين na'am hasbuka yace wa mali la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un kama mace kama wani kabi yace yo me zai hana me zai hana ni in bauta ma wanda ya kirkira halitta ta kuma wa ilayhi turja'un kuma za ku mutu ku koma zuwa gare shi me zai hana imani shi me zai me abin me abin kacan me zai hana imani da Allah wanda ya halicce ni kuma kuma zuwa gare shi za ku koma nan kenan a garin za ka ana ana bautar wani Allah kenan kai ma kana inkarin shi yace attakhid min dun min duni aliya shi so kuke in kama wani Allah abun bauta in kama wani ba wannan Allah mai wani siffa ba zan kama in kama wani Allah to ku sani in yurdina rahman bi dhurr la tughni shafa'anni shafa'atum shay'a wa inna amru rabbukum in Allah mai rahama yin ni da wani abu na cutarwa ba sa mun magani kun ba sa ba mu lafiya ba sa hudar daga cikin azabar Allah ba sa mun kun kina shirme ne kuke eh kuma lan kidun ba sa tsamo ne daga cikin da ka ce daga cikin azabar Allah koi ba sai mun kun inni idan lafi dalalin kenan kuwa inda kuke nema in koma in sade da ku mu gargaji a gida kenan nima in annabi ku kenan ina cikin bata wanda yake karar a fili ba shakka ko daya ni ma kai nashi da bata kenan su bata tuni wace dan haka
إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
yace inni amantu bi rabbikum fasma'un yanzu kenan ba magana wasu sarka ko koya kida yace ni kin wannan na yarda na yi imani da ubangijinku na ki yar yanda manzanni ina yi babban mutu kuma ku shurare da ku ji ni ma'ana kai ya tabbatar da imanin shi da Allah kwar na yi imani da Allah karara kuma ku ji da kunnen ku kenan kowa ya ji shi ya imani ba ya imani ya yarda da manzannin Allah to ƙarshe dai an san sunnar Allah ko yadda mutane ke bi sun kashe shi ya sami shahada shi ne na Allah ce yake ba labarin wannan bawan Allah bayan ya koma gare shi abin da ya gani na sakamako a wajen Allah yake murnar irin abin da ya samu yake dama 'yan baya sun gani shi Allah ya sami da wani saƙo a nasin Qur'ani mai Allah ya ce قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
kenan na Allah ce bayan sun kashe shi qila dukhulul janna kai tsaye Allah ce shiga aljanna ba wala yanzu ya shiga aljanna an kusa shuhada suke samun wata ni'ima ta aljanna kafin lahira kan tashi kiyama iya shiga cikin ni'imar Allah ta aljanna qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukarramin yanzu he yake ta mallika dama mutane na na iya su cewa ƴan baya jama'ar shi ƴan garin su dama sun san irin irin abin da ya samu na gafara ta Allah da irin yadda Allah ya karama ni da sun san da abin samu ke su ma da sun nema da sun da sun taɓa kan manzannin Allah shi ya ya samu abin da ya samu ne a wajen sakamakon shahada da ya samu shi ne ke dama su ma wancan ya leta ƙaumi ce leta ƙaumi ba ta karwa leta ƙaumi ta tamani ta guri dama dama mutane na sun san bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukarramin irin gafara Allah da na samu da yanda Allah ya san cikin layin bayin shi wata karamci na iya buri ne Allah ya ba labari ga sakamakon wannan bawan Allah da ya shahada kan taimaka mun zaman Allah ni Allah ce gaba وما أنزلنا على قومه رحمة على العباد نعم ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون na'am Allah ya ce wa ma anzalna ala qaumi min ba'di min jinnin min as-sama wa ma kunna munzilin nan ana ga maka matsayin wancan jama'a wannan bawan Allah ya riga sun kashe shi ya shahada kuma wani mutanen garin sun kafirce manzannin Allah sun kiya Allah ya ce bayan kashe wannan bawa nashi daga nan ne ƙarshen al'amar wannan gari amma Allah ya ce wai wannan gari wa ma anzalna ala qaumi min jun min ba'di min jun min sama ba wai an aiko musu ba wata runduna ta mala'iku daga sama bane ba a'a ba wasu mala'iku da Allah ya aiko musu kuma Allah ce wa ma kunna munzilin ba ma sarkan musu da manzanni ba wani musu kai abu musu kai komai ba Allah ce kun in kanat illa sayhatan wahida fa idza mukhamidun kurin Allah ce tsawa ɗaya tak aka fi tsawa ta ɗaya aka garin kurin sai ga sunan hamidun ga sunan amince inda kasan an fice wuta tana ci da kasan an kufir curu curu aka ci an gaje kama an aka ji an hali an cire wuta gaba ɗaya to ce haka yace ba wasu runduna ta sama kurin Allah ce tsawa ɗaya ce tak aka musu kurin sai fa iza hamidun sai ga sunan amince kama an kashe wuta shuru an ƙare haka Allah ya Allah ya ce ya hasratan ala ibad kai tan asarar bayi haka suke tabewa Allah ya ce halin mutane ma ya ci min rasulun illa kanu bi sadin wa duk manzon da yazo haka sun da sunna Allah take duk manzon da yazo sai sun mai izgili halin mutane kenan duk manzon da zai zo ana rigima ana izgili har Allah ya zo da azaba Allah ya ce alam yarau ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون alam yarau kam ahlakana qablahum min alqurun shin wai su masu izgil da manzannin Allah bisa dibawa su ga yanda Allah ce al'ummomi da aka yi da dama kafin su suna labarin mutanen Nuhu mutanen Adawa Samudawa mutanen Shu'aib mutanen Lut duk ga san dai daban-daban kuna labarin su annahum ilayhim la raj'un ba ku ga cewa wannan ba har zuwa da dawo ba ta alwata shekara a rinka tarin ga mutanen duhu nan aka aka yi ruwan tufar da su ga shi na shi ya dawo yanzu ko cikin mutanen adawa an samu ne tashi ba ada ya tashi ya ba da labarin abin da aka yi ko mutanen salihu babu ɗaya wanda Allah ya halakar da su wani ku a gasar sun dawo suna ba da labarin abin da aka yi har yau sun ta yi kenan duk wanda Allah ya gama shi ya gama da shi kenan har abada ba mai dawowa bayan gama da shi ke wannan kaɗai wani ce darasi ne ga mutum kullum wata a can ana mutuwa wani ya mutu babanka kakanka waye waye har yanzu ba wanda ya je dawowa ba wani a gidan ku wanda ya je dawo shi iya ana san wata fasar wani ya dawo to da ya ta yake nan kullum sai kiyama ma a ce wannan kaɗai wa'azi ne ga mai hankali mutuwa kullum wani ya ta wani ya ta kuma tahiya ake tahiya ake kuma an ta shi kenan kuna da debu sai babar da debu kullum kiyama kullum wani ya kamata ya sa mutum hankali da tunani ya ce buku ce wannan gaba ɗaya babu annawun ilimin larji'un wannan da aka hallakar kayan su babu wanda ya dawo wajen su hayyau wa in kullum lamma jami'un da daina muhadarun duka wannan al'umman gaba ɗaya da na da da na tsakiya da na yanzu gaba ɗaya hama zai a gaba duk da za mu tattara su Allah ce a gobe kiyama za mu tattara a wuri guda gaba ɗaya da hisabi kowa zai zo hilin kiyama gaba ɗaya kenan da dubu bai a hilin kiyama kuran ci gaba وآية له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون subhanallah سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
na'am ayoyin suna da alaka da juna kuma sauran mintin mu ɗaya zuwa biyu kenan za mu tsaya an Allah kai mu gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته